wanda ke yadda ma kowa godiya in ci aka saka muku da alheri malace ga shi Allah ya sake ba wanda ke kuma Allah mai kare don shi shi kuce ta bayo shi kai Allah mai kare don shi da kuma kuma an ka taba na shi sai zan sai ke da shi sake da yawa
السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد yan uwa barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci ina mana kowa barka da wannan rana mai albarka yau ranar laraba 23 ga watan february 2022 masu biye da mu a daidai wannan lokaci yau muna dauke da wani sako ne mai muhimmanci zuwa ga daukacin al'umman musulmi baki daya wanda sako ne zai kumshi tsawatarwa da jan kunne da kuma nasiha zuwa ga 'yan uwa musulmi baki daya khasatan kuma wa'inda muke tare ta hanyar tasawuf hanyar sufaye musamman yan tsarikan tijjaniya a daidai wannan lokaci mai albarka abin da ya samu ka ɗauki wannan sako faɗin Allah maɗaukacin sarki wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah yana cewa lalle a cikin ku a samu wasu al'umma wanda za su yi kira zuwa ga alkhairi kuma za su yi hani zuwa ga mummunan aiki wa'inda suka ɗauki wannan aiki Allah ya ce wa'innan su ne bayin Allah wanda suka yi rabo kamar yadda Ubangiji ya wato tsawatar masu al'umma ya zarge su kasancewar kawaicin malamansu da kuma wanda suke da ikon su kawar da abin da su kawar suka yi shiru Allah sa wata yake gaya wa banu Isra'il Allah yana faɗi lokacin da ya kama su da munanan ayyuka yadda Allah ke gaya mana wata raka siran minhum yusari'una fil yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suht labisa ma kanu ya'malun ubangiji ce da ga mutane da yawa a cikin banu isra'ila suna aikata sabo irin al ism irin al udwan irin akli suhut da makamantansu Allah ya ce labisa ma kanu ya'malun sai Allah ya zargi wanda suke da ikon su yi hani imma hani da baki imma hani da zuciya wanda suka yi musharaka da su duka sai Allah ya zarge su a ciki Allah ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim as-suhd me yasa wato al ahbaru ahbariyun me yasa manyan malaman su wanda suke ahbariyun da rabbaniyuna wanda suke masu bauta daga cikin yahudawa ne yasa yanhahum basu hana su ba an qawlihim al ithma da fadin munanan abin da suke yi na laifi wa aklihim as-suhta da abin da suke ci na wannan rashawa ubangiji yake cewa wala bi'sa ma kanu yasna'un la bi'sa ma kanu yasna'un lalle wannan munanan aiki da suke aikatawa abu yayi muni to shi yasa Allah ke gaya mana ubangiji madaukin sarki yake tsawatar mana baki ɗayan mu yake ce mana lalle mu kiyaye wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitnar da idan ta zo ba za ta kwashi wasu daga ciki wanda suka yi zalunci ba ga baki ɗaya a'a za ta game da wanda ya ji da wanda bai gani ba idan an je kiyama nan kuma ubangiji madaukin sarki zai hukunci dalilin zaman mu a wannan lokaci da wannan nasiha akwai dan takaitattun bidiyo wanda yake tare da ni a yanzu wanda da ban yi niyan zan yi magana a kai ba to amma sai ya zamto magana akan wa'annan bidiyo ya zama dole kasancewar ana ta yada su musamman kauyuka zaka ga duk yanda ake bidiyoyin zaka ga kauyuka ake bibiya ake irin wa'annan bidiyo da sunan cewa wani bawan Allah sabon gausi ya bayyana a nan garin Nijar wanda wannan bawan Allah da yake da'awar shi sabon gausi ne ana ce mishi sunan shi Alhaji Mustafa kuma yana da'awar cewa shi jahili ne ma'ana yana da'awar cewa gaba ɗaya Imam Mahdi bai da alaka da ilimi saboda haka duk wani malami alamu ne na shedan na girman kai da makamantansu wanda dama dukkanin da'awar da ake so a kafa ta da tubalin toka sai an girgije ilimin mutane da hankalinsu an raba su da karatu ta nan ne kuma za a ɗaura su akan mummunan dukkanin abin da ake nufi kuma za su yi biyayya ba tare da sun sani ba sai da an kwashe ilimi matukar babu ilimi to mutum zai zamto gwamma dabba gwamma dabba da shi domin ya fi dabba bata saboda shi dan adam yana iya tasarrufi da juyi ya koma kowane irin kaskantaccen da cikin halittar Allah madaukakin sarki kamar yadda wanda suke bibiyan mu a takaice idan an ce gausi kamar yadda kowa ya gana rubuta sabon gausi na garin Nijar kalmar gausi da aka rubuta wato suna ne wanda ta shahara wanda da yawan masu neman girma da yawan bayan Allah wanda ba su cancanta ba da'awa yayyawa a kanta tana daga cikin suna wanda da'awa yayyawa a kanta ma'ana ikirari yayyawa a kanta mutum ya ce ni kaza ne ni kaza ne alhalin bai kai ba yana ci a wannan zamanin mu babu suna da ya samu wannan wato dandazon mutane kamar kalman gausi kuma dukkan dalili za mu zo kan menene dalilin sannan kuma mu zo menene istilahin ma'anarsa a wajen sufaye sannan kuma mu bijiro da irin wa'annan bidiyoyi na wannan bawan Allah da abubuwan da yake faɗi wanda ya keta shari'a ya keta haddin ubangiji ya keta alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duka kai tsaye da sunan yana so ya ikirarin irin wa'annan sufofi ya tabbatar wa kansa sannan kuma abin ban tausayi abin ban haushi zaka ga dandazon al'umma sama da mutum dubbunni suna ta bibiyan wannan abin wanda akalla yau ya kai shekaru bakwai ko kuma shekaru goma wanda ana yin abubuwa daban-daban wanda duka dai a son mu tattaunawar mu gabaki daya da jan hankalin mu ba za mu kawo wani abu wanda yake na yarfe wanda mu ba mu gan shi ba kamar yadda abubuwa sun yadu cewa ana yin kaza ana aikata kaza ana umarni da kaza ana yin kaza wannan duk babu ruwan mu da wa'annan abubuwa ne bawatin wanda ba mu yi ittilai akan so ba za mu yi hukunci akai ba to amma abin da nake so ne kira akai da yawan yan kauye wanda suke ba su da addini da yawan wanda suke yan birni wanda suke boko ne kai a zuciyarsu ko makamantansu da yawan bayan Allah wanda suke ganin wato girman Allah ko girman annabi ko girman bayan Allah na waliyyai to za a iya musu 419 da irin wannan da'awar ta yanda za a shiga zuciyarsu da wasu kalmomi wanda za su ga kamar haka ne amma malamai suna gaya mana al-Imam al-Busi na cewa wadda'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatun abna'uha adiyau abun mamaki daga ciki wanda za mu saka yan uwa su saurara bidiyon mu na farko da aka saka kowa ya ji irin bayanin da shi wannan bawan Allah yake yi wanda alamu ya nuna bai da alaka da ilimi kwata-kwata yanda yake yin karan tsaye wa ubangiji madaukakin sarki yana faɗin cewa shi wato yanzu shine gauci yanzu shine gauci a wannan zamanin abin da ake nufi da gauci mukami ne daga cikin mukamai na waliyyai istilahi na sufaye kamar yanda kalmar gausi kalma ce wacce aka same ta daga bakin sufaye wanda kuma malaman duniya ga baki ɗaya sun yi amfani da shi kausi shine yana nufin mai agaza wanda Allah subhanahu ya sanya shi a matsayin wato wakilin Allah halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen shiryar da bayi zai na shiryar da bayi zuwa ga Allah zai na musu nuni zuwa ga hanya mafi daidai zai na musu taimako cikin dukkanin sha'aninsu na duniya da sha'aninsu na lahira wannan shine abin da ake nufi da kalmar gausi to bayyanan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kasancewan suna ne na tasawuf sai ya zamto an yada wannan suna ya samu tasiri kamar yadda a baya an fi amfani da kalmar qutbi a matsayin wanda yake jura da'ira na mashayan ma'rifa da waliyai sai ya zamto kalmar gausi ta yi tasiri ta samu shuhura sosai a zamanin nan saboda kasancewar maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu ana ce mishi gausi to sai ya zamto da yawan mutane wanda suke neman da'awa sai suke nemo wannan sunan su faɗa wa kansu ko ko wannan shahara da suka gani tare da shehu radiyallahu anhu ko wani mukami da suka gani tare da shi ko wani sallamawa da suka ga ana masa za su samu wannan daman su ma a sallama musu a girmama su a shahara su ta yadda in sun shahar da wannan su kuma ba lallai su nuna mutum Allah ba sai su yi amfani da wannan son zuciyar wajen su biya wa kansu bukata to wannan ya zamto shiru a wannan lokacin zai zama an saba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi man zalla ta fa zalika adaful iman idan mutum ya ga munkari to yayi kokarin abin da zai iya yi tunda kai ba hukuma bane ka yi nuni zuwa ga harshenka ka isar ka yi nuni da hannunka in za ka iya a matsayinka na hukuma ko makamancin haka abin da za mu ji daga ciki wanda wannan yake faɗi cewa shi yanzu shi ne gausi wanda yake wakilin Allah a doron ƙasa amma kuma shi bai da alaka da ilimi kwata-kwata shi bai karanta addini ba amma shi gausi ne saboda shi ba gausi bane ba ma mahadi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi duk wani malami da ke doron ƙasa da kowane firka izala yake ne a shi'a yake ne a ba ruwanmu ne dukka yana tare da su tafiyarsa shi sabon tafiya ce tunda shi mahadi ne to amma tunda ta yanda zai fito tunda a mahadi ya haɗa kan musulmi kenan sannan baya ga nan shi kuma yana so ya gayyara ma'anonin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka magana akan mahadi sannan na biyu yana so ya tabbatar wa kansa shi shine yanzu khalifan Allah a doron ƙasa daga cikin lafazin da yake yi sai yake cewa kasancewarsa halifan Allah a doron ƙasa Allahn da kansa tashi yayi akan kujeransa tukunne ya ba shi dama ya zauna yanzu wato dai maganan dai faɗi maganganu daga bakina ya zamto kamar ban mai adalci ba na
mutum ya mutu na da cikin jama'a shi Ibrahim
ina yake ina yake ku je shekaru da yayi kuma ku shi shekaru suna banna suna banna bayan kasa bayan kasa ya san mutane ya san mutane Allah ya kare Allah kuma kare har zuwa lokacin da Allah ya har zuwa lokacin da Allah ya yi Ka bayyane matsayi na. Kowa shi lantarki. Kowa shi lantarki. Thank you.
na'am a nan wannan bidiyo nasa kowa ya saurari irin kalmomin da ya yi magana ne wanda har ya kai ga domin yana neman ya bawa kai shi kariya wasu da suke tambayoyi suke masa maganganu bayan da za a yi mutum ya zama khalifan Allah sai yana da ilimi sai wanda Allah ya cika shi da ilimi ya cika shi da fannoni na ilimi na farko akalla ya zamto mafi sauki ya zamo ya karanta alkur'ani baki daya ya zama zai iya karanta alkur'ani kafin Allah ya shahara shi ya girmama shi akan al'umma ya zama kuma ya fahimci sakon manzon Allah sallam ya san wasu abu na ilimin hadisi da wasu abubuwa wanda ba dole ya zama ya ihata da dukkanin ilimi ba amma ya zama mabadi na ilimin addini yana tare da su to shine anan sai yake ba da amsa amma sai yayi wani irin kuskure mafi girma sai ya ɗaura amsansa da misalinsa akan zatin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin abu mafi girma da ya taba zuciyata na ji cewa zan magana akan wannan al'amarin ko da menene zai faru sai dai ya faru dalili babu yanda za a yi kamar wannan mutumin yana kamanta kansa da manzon Allah don an tambaye shi kawai cewa shi bai yi karatu ba kuma a garin su an san cewa bai yi karatu ba an tambaye shi cewa tun da kai baka yi karatu ba baka da ilimin addini ta yaya zaka zamto wakilin Allah wakilin manzon Allah ka zama kuma wakilin dukkanin waliyan Allah Shehu Tijjani Shehu Ibrahim da dukkanin bayan Allah na doron kasa sannan kai da awan kai ne mahadi sai yace shi babban misali shine sai ya kama sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai mukamin sa irin haka ne to sai ya zamto manzon Allah ko sunansa ba zai iya ganewa ba inda za a rubuta a ce ga sunan Annabi a rubuce ya ce annabi sallama ba zai iya ganewa ba wanda wannan ƙarya ne yake yi sannan kuma wai da za a rubuta sunan annabi sallama annabi bai da ilimin komai wai mai ilimi shine abu jahal wanda wannan ƙarya ne yake yi abin da zai ce manzon Allah ba shi da malami ba kowa bane ya karantar da annabi sai Allah Allah ne ya karantar da annabi shi kadai ayoyin da Allah yake gaya masa wa Allah maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kai haka kake annabi Allah ya ce ya sanar da shi wa qur rabbi zidni ilman Allah ya ce ya rasulullah kai ta neman in kara maka ilimi sanuqri'uka fala tansa zamu karantar da kai ba za ka manta ba irin ayoyi suna nan da yawa da yawa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ga sunan وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم wa ma yazhadu bi ayatina ayoyi daban-daban wanda alqur'ani yake tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama masani ne da sanin Allah masani ne da sanin Allah kai kana ikirarin har yanzu cewa kai jahili ne kana ikirarin malami kawai abokin shedan ne hasali ɗabi'ar malami ɗabi'a ne na shedan kamar yadda yake faɗi a cikin bidiyon to amma abin mamaki sai yake kuma kwantanta kansa yake mukaranarsa da zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda wannan babban hadari ne abu ne mafi girma wanda yana ci abin da ya so raina idan har za ka tsaye da muridanka ka koya musu cewa kai jahili ne su bi ka haka wannan ba laifi bane duk wanda ya bi ka ya san wanda ya bi amma ko kadan kada kai da awan kamanta kanka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan waje ne wanda ba ma rangwame mana ciki ko na waje duk wanda ya kawo farce za mu nemi yadda za mu yi mu kakkabe wannan farce daga nan kuma abin da za mu kara nan gaba shine kafin mu je ga sakonsa na gaba wanda ke kara tabbatar da cewa shi bai san komai ba duk malaman da suka kasance a yanzu suna karkashin sa ne wato in wa a sake maimaitawa a ji na'am wato abun abun wayo anan shi da ke kamar yana da hankalin wayo sai yake wani irin dabara yake cewa shi shi tabbas shi jahili ne bai karatu ba da a ce ya iya karanta qur'ani ya karanta tafsirai ya haddace su ya iya fassara su sai ke cewa to wallahi mukamin al-imam al-mahdi ya fi karfin shi mukami ne wanda Allah yake bayarwa ba na malamai bane wato wannan son zuciya ne da neman gina mutane akan wannan son zuciyar wanda dukkanin duniya kowa ya sani duk wani jagora da aka taɓa yi ko da na ƙarya ne akan nemi a sufanta shi da ilimi domin sufan ilimin nan kamar yadda har yakan kafa misali da annabi adamu a ciki yana cewa ai annabi adamu alaihi salatu wassalamu shi ma Allah ya fifita shi shi sa ke cewa wai mukamin nan ba na masu girman kai bane domin da ya karanta tafsiri ya san sakon Allah da zai zama mai girman kai wannan kalmar cewa in ka karanta sakon Allah da ka zama mai girman kai ai bakin kuskure ne raina addinin musulunci ne ko da a ce a malamai akwai masu girman kai amma a kaso ɗari kaso ɗari biyar kai kaso dubu bai fi ka samu waɗanda suke ba su da yawa ba wanda suka samu hakikanin ilimi suke girman kai sai kaɗan hakikanin ilimi sai wanda Allah ya halaka shi da yawa in ka ga mutum mai girman kai da yawan su ma ba su yi ilimin ba da yawa da awa ce sai yawa shi yasa irin ka suke so su girmama kansu ka saka alkyabba ka saka babbar riga ka yi rawani baka kuma san addini ba wannan shine babban hadarin da ya dame ka shi yasa kake tunanin cewa wanda suka yi karatu su ma girman kai ne duk da cewa akwai ishara ga wasu manyan malamai da ana iya kama sunansu an turo min audios da yawa wanda almajiranka sun kama sunayensu wanda ake nufin masu girman kan to amma abu na farko shine kafin mu je ga karatu yan uwa saboda akwai takaitaccen bayani duniya ta sani cewa tasawuf at-tasawuf an gina sa ne akan ilimi an gina shi akan ilimi kuma hadarin da ke kawo irin wa'annan ya zama da awa ta yi muni shine rashin neman jagorori wanda Ubangiji maɗaukacin sarki ya sifanta su su zamto malamai su zamo shiryayyu wanda da suna jagorantar al'umma sai zamto da'awa ya yi yawa wa zuciyar mutane da'awa ya yi yawa wa zuciyar mutane daga cikin da'awoyin nan da ya yawa shine kowa kawai yaya za a iya tara jama'a yaya za a iya samu shuhura yaya za a iya samu girma ya da duk yanda ya je sunansa ya je wa'innan abubuwan duk wanda Allah jarabce shi da su ko da malami ne ya faɗo ƙasa kuma ba zai samu cikon burinsa ba har ya bar duniya ko da duk duniya ra'ayi ta yawo da kai amma har ka mutu Allah ba zai sa zuciyarka ta tuka ba amma duk wanda ya abu dan Allah in kai abu dan Allah sai ya zamto kai ka idan Allah ne mutum biyu ko mutum ɗaya sai ya ji daɗin abin da kai to billahi al'azim ya amfana da shi Allah zai sa maka wato kana'a da ka yi mamaki kai a zuciyanka ma dama ba dan shi kai ba to sannan gashi ya zo ya yi farin ciki ko kuma ya amfana da wannan sai Allah subhanahu wataala ya sa ma kana'a ya sa maka jin daɗi zaka na rejoicing kana jin daɗi sosai saboda me yasa kai dan Allah kai amma duk wanda zai dan jama'a to zaka iya in da ka tara duk duniya a gaban ka mutum ɗaya tak in bai bi ba to zuciyanka yana kan wannan mutum ɗayan shi yasa neman shuhura ba karamin hadari bane neman alfahari ba karamin hadari bane neman tara jama'a ba karamin hadari bane shi yasa malamai suke cewa wai wato irda'ul jami' shibhul mustahil neman ka yardar da kowa da kowa in ana neman abin da bai taɓa yiwa ba a duniya to ka ɗauko ka manta a zahiri to shine neman yardar da kowa da kowa shi kuma duk lokacin da Allah ya sa mutum neman shuhura da neman girma to za yi kokari ya nemi kowa sai ya yi gamsu da shi kamar yadda yanzu yake da awar cewa yan kaza ku zo yan kaza ku zo dukka mu tafi tare akwai maganganu wanda duk wanda ya ji zai tabbatar da cewa yayi gaskiya na cewa shi bai da karatu duk wanda zai tabbatar cewa yayi gaskiya na cewa shi ba shi da karatu amma abin da nake so ne kira shi ne ba a neman wani jagora sai wanda yake malami kamar yadda yanzu shi yake da awar cewa shi khalifan shehu tijjani ne khalifan shehu ibrahim ne khalifan manzon Allah ne khalifan kowa ne ma kai khalifa ne shi kuma shine al-imam al-mahdi hasali ma ya so da awan annabi isa ma alayhi salam to amma shi shine al-imam al-mahdi al-imam al-mahdi annabi ya bayanin sa
amma da mai girma sun ce buɗe baki ya amshi bakin ku ya ce muku ni agonta zamani daga yau ya ce ni an mazarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni an mazarin shi Ahmad Tijani ni an mazarin shi Ibrahim da Allah ya bani ni an halifa Allah Allah ya zalim da kujerar ya taji ya taji ya zalim da kujerar ni ne halifar shi a bayan kasa duk kayan Allah yau mai girma don shi da gadon su duk kayan Najeriya wa ake gadon su yau Buhari akwai yadda aka mai jet yau babu akwai mugun da aka daidai mai babu akwai abin da zai yi cikin ƙasa da wani sarki ce bai isa ba shi yi babu wallahi shi an hali ba cikin kusa kujerar Najeriya gaba ki daya shugabannin ƙasar da suka yi duk sun yi sun wuce yau Buhari a wurin haka take wallahi in ya ce in yi in ya ce a a wannan kwata ita a kashe ta a mai sai ta project akwai mai hana an gama wallahi
na'am abin mamaki anan shine yanda yake tabbatarwa cewa shi khalifan shehu tijjani ne sannan kuma khalifan shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu shi khalifan shehu tijjani ne shi khalifan shehu ibrahim ne kamar yadda yake faɗi sannan kuma shi khalifan Allah ne Allah da kansa ya tashi daga kan kujera tukun Allah ya matsa masa sai ai sai Allah ya tashi akan kujera sai ba shi waje shi ya zauna wanda shi ita kanta wannan da kaji anan na farko gaba ɗaya ma ba balash are bane bai da ma'arifan Allah ma bai san Allah a sanin Allah na sanin amma ammi ba ma wanda yake bai yi ilmami da ilimin tauhidi ba ma bai san Allah irin wannan ba domin duk wanda ya san Allah a sanin Allah kalmar ka ce wai Allah ya tashi akan kujera kai kuma ka zo ka zauna akan wannan kujeran na farko ya jassada Allah ya mai da Allah jiki ya mai da Allah Allah jiki ne sannan kuma wani irin kujera ne wannan kujeran da kake zaune ne yanzu a nan gaban ka wannan kujeran da yanzu kake kai din ita ce Allah ya tashi kai kuma ka zauna koko wata kujera ce wacce take sararin samaniya kai kuma ga karin duniya koko da ya tashi ya zauna kai kuma sai ka hau ka zauna kuma sai ka sauka to kuma ya zama shi din ne har yanzu dai ba kai din bane to abubuwan da suna nan da yawa wanda a cikin magana in dai ba magana da ilimi bane da ka tsinci abinci na garaurawa a cikin sa wanda bai da ma'ana shine khalifan Allah Allah sai da ya tashi ya tashi akan kujera tukun shi ya zo ya hau ya zauna zaman da baro anan wanda yake nuna maka cewa Allah ma gaba ɗaya a zuciyarsa kaman gunki ne wanda zai tashi ya zauna sannan na biyu Allah nan kujeran a ina ne wannan kujeran da kace zaune da shi a dakin kan ne ko ko wani babban kujera ne a wani waje ko ko magana ne wanda take kaifiya ta hankali to in kaifiya ta hankali sai ina ka tantanta ka zamto haka sannan da awar cewa kai almajirin Shehu Ibrahim ne ma'ana khalifan Shehu Ibrahim kai khalifan Shehu Tijani kai khalifan manzo Allah dukkanin su bari una minka babu wanda ka daidaita da shi ko a tafiyar ma'aiki sallama balle tafiyan kwata-kwata ma ba ta yi kama da kai ba dalili shine ko ka tuba ka bi Allah ta yadda ya kamata amma ta irin wannan da'awi na ɗaura mutane a abubuwan da bai dace ba wannan ba daidai ba ne muna kira da babban murya kamar yadda wasu daga 'yan ƙwayan suke turo min cewa gwamnatin Nijar ta dakatar da shi daga cigaba da wa'azuzzuka da makamantansu domin BBC sun taɓa hira da shi akan wannan mukamin da shauransu to amma wannan maganan da ya akan zatin ma'aiki da maganan Allah yana tashi shi ya zo ya zauna a wajen da makamantansu wanda ake koya ma wasu yara da makamantansu wannan abubuwa ne wanda dole a yi kira ga al'umma musulmi baki daya idan ka ga ɗanka da irin wasu aƙida wanda baka gane ba to ka nemi malamai in ma fannin ɗariƙa ne akwai 'yan ɗariƙu wanda kowa ya yarda da salaharsu don matsalar da ake samu shine in ma wani fanni ne akwai wanda zaka ga fannin akwai wato dattijan da an yarda da addinin su an yarda da salaharsu yana da kyau 'yan uwa su kula akan tarbiyya don kowane tafiya komin muninta akwai wanda tafi ta muni saka to muna kira ga yan uwa mutum ya kula da na kusa da shi ya kula da ƴaƴansa ya kula da wani irin tafiya da ai da wani irin addini da ai domin akwai abubuwan da ni ko na saurare su wanda bani bukatan saka su domin maganganu ne daga cikin muridai wanda kama ya kone murabbi ya kone murabba don wasu tarbiyyar muridan yana ishara ga tarbiyyar shi wannan shehi ne da makamantansu abin da shehu radiyallahu anhu ya tabbatar wanda kake da awantawa kai khalifansa ne cewan cewa daga ranar da aka ce ya ka bayyana ka bayyana cewa kai ne khalifan Allah kai ne gausi to ko ɗa ne Allah ya sa aka haife shi ya rubuta masa wai shekara ɗari dai a duniya to sai ya riga ka mutuwa ko makamantan wa'innan kuma kowa yana ƙarƙashin kabadinka ne duk wanda bai yadda ba ma kafiri ne duk wanda bai yadda ba kafiri ne to iya mutanen gaban kan nan su ne musulmai kenan amma abin da shehu radiyallahu da kansa yake faɗi shine nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqatat tijani dukkanin malaman duniya musamman sufaye sadatu nasu wanda duniya sun shaida sun musu sun sallama musu akan cewa dukkan wa'annan suna kan wato kan shari'a ne kan shari'a ma'ana kan wato bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bin tafarkin sa kamar yanda idan mutum ya duba manya manyan littattafai na malaman ahlus sunna wal jama'a domin ahlus sunna wal jama'a kamar yanda mun san rabe-raben su irin su bayanin al-Imam Shahrastani da sauran manya-manyan malamai da suka yi mana bayani cewa malaman ahlus sunna wal jama'a sun kasu kashi takwas ne idan muka kuma irin littafin nan na almilal wan nahal za mu ga bayani daban-daban da littafin nan wanda suna nan daban-daban wanda suka yi magana akan aqidan ahlus sunna wal jama'a za ka ga an tabbatar maka da cewa ahlus sunna wal jama'a ko ko tasawuf sufaye ko ko asha'ira wanda duk wannan sunan su ne sun gini ne akan alkitabu was sunna kuma tare da shaidan har wanda ya saba musu ibn taymiyyah al-harrani ya rubuta littafi guda mai suna al-istiqama wanda yayi amfani da kansa yayi babi guda akan cewa sufaye sun ginu ne addinin su akan alqur'ani da hadisi wanda akan wannan ne matsayin ahlus sunna wal jama'a fi faslun fi bayani aqidatu sufiyya fil asma'i was sifati yazo bayani akan aqidar su da fadin cewa menene matafiyar su akan ahlus sunna wal jama'a dukkanin su sun tafi ne akan tsayuwa kan bin Allah tsayuwa kan bin annabi sallallahu alaihi wasallama girmama Allah girmama annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zantuttukan ka sun saba da girmama Allah sun saba da girmama manzon Allah sun saba da hankali na dan adam babu wanda zaka zo ka tare ayansu ka kora su ka su yi karatu wannan kafirci ma za su yi ta ba su san me suka yi ba kai shugaban su ka ce kai baka da ilimi su ma kana nuna musu karshen ilimi sannan kana ishara ga zatin annabi kana nuna wai Abu Jahal shine malami shi kuma ga inda yaje wannan kuskure ne magana ne mara kyau Allah ya tsare mu to abin da yake anan shine ƴan uwa idan zamu kula abubuwan da suke nan wanda zamu kula mu gansu da ma'ana shine ahlus sunna wal jamaa baki ɗayan su idan an ce ahlus sunna wal jamaa a ba yau ba daga ka wuce shekara 700 din nan har zamanin annabi duk wanda zaka ga daga sufi ne sufi su ake nufi da ahlus sunna wal jamaa domin tafiyar wahabiyanci kowa ya sani bata wuce shekara 100 ba misali tafiyar da yake baya ga wahabiyanci ibn taymiya bata wuce shekara 600 ba to bayan nan da kwanan nan mu kuma yan Najeriya bata wuce shekara 30 da 40 da makamantansu ba to in ana maganar sufaye in ana maganar ahlus sunna wal jamaa a baya dukkanin su sufi ne shi yasa ibn taymiya da kansa da yazo da yake bayanin ahlus sunna wal jamaa sai ya kawo sai ya zo ga aqidar kuma a sufayen wanda daga farko daga cikin wa'inda ya kawo bayan ya kawo malamai daban-daban ya kawo irin su al-Imam al-Junayd irin su al-Imam Abdul Qasim irin su Ahmad ibn Abi hiwari da makamantansu wanda dukkanin malaman tasawuf sufaye sun tafi ne akan a ginu akan alkur'ani da hadisi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda a wannan littafi shafi na 63 na ibn taymiyyah al-harrani abin da yasa na dauko littafin sa shine wasu daga cikin wa'inda suke ba su san addini ba Allah ya jarabce su da son musu Allah ya jarabce su da neman girma Allah ya jarabce su da neman halaka Allah ya jarabce su da abubuwa daban-daban wanda su kullum burinsu shine yaya za a yi mu ɓata wane yaya za a yi mu yi saɓani da wane yaya za a yi mu nuna to su kuma kullum burinsu shine ko da jahilci ko da ƙarya sai mun tabbatar da aƙidanmu to duk wanda yake kan irin wannan tafiyan cewa ko da jahilci ko da ƙarya sai ya tabbatar da aƙidansa to ya sani cewa ba shi da abinci idan da a yi zama a yi magana na ilimi to shi yasa da mu gani a nan ibn tamit al-harrani yana bayani akan cewa lallai manyan malamai na tasawuf sun tafi akan haka daga cikin wanda ya kawo ya kawo al-imam sahal ibn abdullahi at-tusturi wanda wannan ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne wanda al-imam sahal ibn abdullahi at-tusturi ɗaya ne daga cikin malaman da aka shaida shehi ne daga cikin shehunan sufaye wanda kuma ya zauna da irin su muhammad ibn miswar ibn suwar wanda shi wannan ya haɗa su zunnun al-misri da makamantansu yana da ilimai daban-daban a cikin tasawuf wato ɗaya ne daga cikin wanda suke tabi'u tabi'in wanda shi sahal ibn abdullahi at-tusri domin ya bar duniya hijira na shekara ɗari biyu da kusan wato talatin da shida ne shi al-imam sahal ibn abdullahi at-tusri amma sahal ibn abdullahi at-tusri wanda tsakaninsa da annabi fi shekara ɗari biyu ba da wani abu yana cewa akan menene tasawuf da me aka shayyada tasawuf suwa rijalin tasawuf don abin da yasa zamu kawo wannan shine mutum ya sani cewa in da ka yi da'awan sufanci ba san zuciyanka za ka bi ba tasawuf ba faɗa bane da izala kawai ka ce ɗan izala kaza ɗan izala kaza tasawuf ba yana nufin kawai shine ka da'awan cewa kai sufi bane ba ni almajirin wani ne tasawuf ba yana nuna da'awan kai takashufi bane ba tasawuf ba yana nufin cewa kai da'awar kai mabin manzo Allah bane a'a tasawuf yana nufin cewa addini ne na tsantsa a cikin zuciya wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini addini wanda ke tsayayye wanda aka yi ikhlasi a cikin sa wannan shi abin da ake nufi da tasawuf daga cikin jagororin da suke tabbatarwa al-imam sahal ibn abdullahi tusri wanda ya bar duniya hijira shekara 236 amma me yake faɗi al'imam yana cewa yana cewa wato kullu fi'ilin taf'aluhu bi ghairi iktida'in da'atan aw ma'siyatan fa huwa aishin nafsi duk aikin da zaka yi ba tare da kayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk aikin da zaka yi ko da na saban Allah ne ko da na biyayya wa Allah ne ba tare da koyi ga annabi Muhammad ba yace wannan rayuwan zuciyanka kake ba Allah kake bi ba kada ka yi da awan sufi ne kai matukar kana rayuwa wa zuciyanka kana bauta ma zuciyanka a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wannan ƙarya kace kai ba sufi bane ba sai aka duk wanda yake bauta wa zuciyarsa baya bin tsarin tafiyar Allah da Annabi da umarnin su ya sani cewa yana bauta wa zuciyarsa ne ba yana bauta ma Allah bane wannan hakika ce murra shi yasa yake faɗin cewa wa kullu fi'lin taf'aluhu bil iktira fa huwa azabun ala nafsi duk aikin da za ka yi aka ce ka yi koyi da annabi ya ce to lallai ɗan adam zai na jin zafi a zuciyarsa saboda ita rai ba ta son aikin da za a bautar da ita shi yasa manzo Allah ke cewa hujibatin naru bil hujibatil janna bil makarih an wato kewaye aljanna da dukkanin abubuwa wanda suke zuciya ba ta so amma wuta kuma ba an kawata ta ne da abubuwan da zuciya take so zuciya tana son dagawa zuciya tana son girma zuciya tana son alfahari zuciya tana son zalunci kamar inda kuka na zaluman jahula zuciya tana son ta'addanci zuciya tana son halaye na barna shi kuma Allah sai ya kabaibaye ta ya ce kar yi girman kai kai tawadu kar yi zalunci kai hakuri kar kai adalci kar yi zalunci kai adalci kar yi fushi kai hakuri abubuwa wanda zuciya ba ta so su ne aka tara su a cikin tasawuf sai sa ba kowa bane da iya da'awarta kuma ya tabbata wa kullun yadda'i waslan bilaila walaila la takurrahum bidhaka to shine bayani to wanda bayan shi akwai al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani wanda su ma wannan Ibn Taymiyyah Al-Harrani da kansa ya kawo zantuttukan sa domin ya tabbatar wa mutane akan cewa Abu Sulaiman Ad-Darani ɗaya ne daga cikin manya-manyan jagorori na musulunci na sufaye menene abin da yake tabbatarwa akan tasawuf menene bin tafarkin Allah don akwai tafai daban-daban amma ya zamto cin baki ne da wa'inda su da su nemi irin wa'innan bidiyon tun da da ba su gani ba la'alla yanzu mu mun zo mun haska to da ka ga wanda su kuma ba Allah suka nufa ba ba burin su gyara ba mu abin da muka nufi shine gyara burin mu shine gyara kawai illal islaha mastata'tu ba abin da muka nema sai gyara Allah ya sa a gyara amma wasu kuma za su dauke shi ne a matsayin hanya na cin mutunci da hanya na neman girma da hanya na neman ka burge ka kware ka iya zaki ka iya cin mutunci ka daga musu hankali ka musu sharri to wannan ba shi ne hanyar da muke son ba mun dauki wannan ne mu saka ya zamto mu yi jara din wa anzir ashiratakal aqrabin daga cikin gida kafin wani ma wanda zai ce shi zai yi ba dan Allah ba ma ya samu tasirin abin da zai yi saka wannan al-Imam ad-Darani Abu Sulaiman ad-Darani ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye wanda shi ma barinsa duniya ma gaba ɗaya shekara 205 ne wanda an maka bayanin Sahal ibn Abdullahi Tusri shi ma barin shi duniya hijira na shekara 236 wanda kuma hijira shekara 205 dukkaninsu tabi'ut tabi'ina ne shi yasa ake bayani tunda sahabban annabi sallama sun rayu har zuwa kusan hijira na shekara kusan 90 hijira na shekara wannan sahabban annabi sun rayu zuwa ga wannan lokacin sai aka abu sulaiman darani ɗaya daga cikin jagoran sufai me yake cewa rubbama yaka fi qalbin nukta min nukatatil qaumi ayyaman wala aqbalu min illa bi shahidaini adlaini yace da zuciya na in kan samu wani digo ko kuma wani irin bayani daga cikin kulli na ziri na mutanen nan wanda suke yin sha'ahu ko suke yin jazba misali in ma wani wurdi kaje kaza aka maka bayani kai kaza ne to dakata ka saurara me aka faɗa me wurdin yake isarwa yace fala aqbalu minhu bani karban komai daga abin da zuciya zai harbo min illa bi shahidaini adlaini sai na buga a cikin littafin qur'ani da hadisi shine alkitabu was sunna sai na hau na daura shi mizanin alkitabu was sunna tukunna nake tafiya akai saka wannan kowanne ne idan makana da wankai sufi ne to rike irin wa'innan mizanin ka tafi akan su shi yasa abinda aka tsaye da mu kenan ba za mu karkata ba koda wasu mu sun karkata shi yasa malami na gaba wanda shi ibn taymiya da kansa yake tabbatarwa akan mu suwaye sufaye mu su mu sufaye su mu waye ne to ibn taymiya yake mana bayani yake cewa jagororin mu ga abin da suka tafi akai ahmad ibn abul hiwari yana cewa man amila bil ittiba'i sunnatin fa batilun amaluhu duk wanda ya aiki ba tare da ya kokarin bin sunna ba to aikin sannan ba daidai bane shi ma ya bar duniya hijira na shekara 230 katal hijira shekara 230 ana yau magana shekara 100 kusan hudu da wani abu to shi ya bar shekara 230 katal ɗaya ne daga cikin ayimma na sufaye wanda shi kansa ga abin da suka gaya mu al-imam Abu Uthman an-Naisaburi wanda al-imam Abu Usman an-Naisaburi din nan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne wanda shi ma ya bar duniya hijira ne shekara 369 shi ma wato abu usman annai saburi yana cewa man lam yazin af'alahu wa aqwalahu kulla waqtin bil kitabi was sunna wa lam yattahim khawatirahu fala ta'uddahu fi diwan rijal wato duk wanda zuciyansa maganganunsa da aikinsa bai auna su da alqur'ani da hadisi kwata kwata ma bai cikin sufayi watsar da shi bayi tuhuman zuciyarsa da duk abin da zai zo na tunaninsa kawai daga ya kwanta bacci mafarki shikenan ko menene zai dauka daga ya ji magana a kwakwalwansa shikenan komai zai dauka to zai tafi kan shedan zai iya tasiri da shi al-imam Sheikh Abdul Qadir Jilani wa Kailani rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu yana faɗi lokacin da ya shiga halwa bayan yana cikin wasu hurdai sai jana ta masa ya Abdul Qadir Jilani if alma shita ya abin da kaga dama in ka ga dama ma karka yi sallah kada ka yi kaza karka yi kaza yayi shiru ya ta kai shedan ne abubuwa suna nan daban-daban da alamominsu wanda ɗan adam dole mu yi tsantsan idan muka yi wasa ba mu kula da wa'innan abubuwan ba mutum zai je ya afka cikin hatsari hatsarin da kuma bai san ina ne zai shiga masa ba bai san ina ne zai fita masa ba kawai don ya bi wasu wanda Allah subhanahu wataala bai musu hankali na irin bin Allah da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-Imam Junayd Sayyid Ta'ifa Muhammad al-Imam Junayd me yake faɗi yana cewa at-turku kulluha masduda ala al-khalq wannan tafiya na ɗariƙu duk wani hanyar ɗariƙa an toshe ma dukkanin halitta babu wani a halitta wanda aka ba shi dama ya shiga hanyar wannan ɗariƙa gaba ki ɗaya illa man iktafa asarar rasuli sallallahu alaihi wa sallama sai wanda ya bi gurbin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk wanda bai bi gurbin manzo Allah ba to ya sani hanyar ɗariƙa ba hanyarsa ba ce ba duk wanda kaga yana bin son zuciyarsa hanyar nan na ɗariƙa ba nasa bane at-turqu kulluha masdudatun alal khalqi illa man iktafa athara rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka kara gaba al-imam junayd yana kara fadi man lam yahfaz al-qur'ana wa yaktub al-hadith la yuqtada bihi fi hadha al-amri duk wanda bai haddace qur'ani ba ma'ana bai kiyaye qur'ani da ma'ananta ba sannan kuma bai iya sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba na farko bai san qur'ani ba na biyu kuma bai san hadisan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan fala yuktada bihi ba a taba mai da shi jagora ta ina ne ka zamto har wai kana da awa kai a sufanci kai kudubi ne gashi anan kai da kanka na cewa kai jahili ne baka ma san fassarar qur'ani ba kai da kanka wanda wannan magana ne wanda ba wai harshe na bane kai da kanka kake faɗi in za mu yi adalci sai mu faɗa abin da ka faɗa da kanka kai baka san qur'ani ba ma baka san fassararsa ba
kamata ya ta godiya dan ita da an ci halara o ba sako ne na dan adam ba sako ne na Allah dan halara harshen Allah ne kai ho ba Usman Tayro ba da dai mutane da hankali ko su suna nazari da an ci Allah ya magana to wallahi ko ubun ko ubun mutum ya fushi ya fushi jin halara ya nisa dan banza kai ni ko uba na ki halara ina ina nisa dan banza ban ga wanda zai sa zaka yarda ka ce ka kama to lara uba da ci son in ba Allah ba dan ka gani babu wani kadibi kadibi mutane suna suna saba kan su hala dama muna ka sun yi masu na yawa tun da kaka jin duk wajen bayanan da ake yi cikin group sai ka iske wayo wani sai ta sa aika kadiba ba umma shirme ba yoshi mutum za a gani ya mutu na'am wana takaice abin da yasa na saka shine da kansa yake tabbatarwa shi bai karatu ba da ya karanta alqur'ani ya karanta tafsiri ya iya ya ce wallahi shi da ba zai ma fito mukamin da ya tsallake shi mukamin ya hau samansa wani irin mukami ne na jahilai amma kuma a saman malamai mukami kuma na imamul mahadi wanda wannan suran ta imamul mahadi da kore martaban al-imamul mahadi ɗaya daga cikin jagorori na wato ayyimma na ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda hadisai sun yi rubdugu akan bayanin sa manzo Allah ba zai umarni da jahili ya zama shine jagoran mu ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ƙaryar da kake wa Maulana Shehu Tijjani Shehu Ibrahim radiyallahu anhu akan cewa kai ne khalifar su ka ji tsoron Allah dan uwa ka janye don kun ji irin harshen ɗaya daga cikin almajiransa wanda yanzu muka saka shi yana cewa su koma wane ne da su watsar da lamarin shi za su watsar da tafiyarsa ko ubansu ne ko kaza ne to wannan kalamai ne wanda ya kala da na rashin ilimi wanda inda za su zauna su samu ilimi da za su fahimta wanda karshe za ku ji cewa duk wanda bai bi wannan tafiyan ba kafiri ne kaza da kaza to amma wannan maganganun ba mu san mu hukunta shi da shi amma dai kalaman suna nan da yawa wanda a takaice abin da za mu rufe shi ne da awad da yake na cewa shi khalifan manzala ne khalifan shi tijjani ne khalifan shi ibrahim ne dukkaninsu sun barranta da wannan da'awar cewa kai gausi ne da kawai kilce su kuma duniya da ta karyata ka saboda baka cika dukkanin ahaliyan kasancewar malami ba balle ka san addini balle ka san abin da yake mai kyau balle ka san abin da yake bashi da kyau baka cancanci kai jagora a musulunci ba ko da jagora wani iri ne yana da kyau ka koma musamman zama da iyalai da zama da abokai ka koma ka karanta ka ga yadda ake zama da su kuma abin da ya sa shi ne shehu radiyallahu anhu shehu tijjani an tambayi shehu tijjani a yi ku zaba alaika shehu tijjani za a yi maka ƙarya wani mutum zai iya zama ya naɗa kafa ya dinga maka ƙarya shehu tijjani ya ce na'am za a iya yi mini ƙarya lallai za a iya mini ƙarya me yasa yace za a iya min ƙarya yace idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu shojan yace duk abin da kaji an ce na ce to ku auna fazinuhu bi mizani shar'i ku auna da mizanin nan na shari'a fama wafaqa fakhuzuhu in yayi daidai da shari'a ku bi wama khalafa fatrukuhu in kuma bai daidai da shari'ar manzon Allah ba kuma ku watsar ku bari ni ma ko da ni ne nake ganin shi zan watsar da wannan maganar to amma matsalar da ke faruwa shine masu karyan sun yi yawa masu da'awar sun yi yawa masu neman girman sun yi yawa malamai kuma tsoro wasu ya shiga zuciyansu wasu kadai ya shiga zuciyansu wasu kuma damuwar rayuwa ya shiga zuciyansu to dole mu mu bude idon mu muna kula da irin waɗannan wanda za su na shigowa cikin riguna suna tara al'umma suna batar da su suna cutar da su dole ne mu faɗa abin da ke daidai ba laifi bane zaka iya zamowa mukaddami wanda zaka gabatar da dikan tijaniya ko maka zamo shugaba amma a gwargwadon mukamin ka tare da kare wani wanda ya san addini yana koyar da kai amma kalmomin da suke fitowa ga bakinka cewa manzon Allah kaza Allah ma kaza daga cikin bidiyon da muka saka na farko cewa fa yake yi wai wannan fitowar da nayi na zauna ko Allah ko Allah bai zaci zan zo in zauna a nan ba gaba ɗaya Allah ma kana ta mishi wadai da cewa wai sai da Allah ya ga na fusata an taɓa ni to taɓa shi da aka yi ne sai Allah ma sai ya canza shawari sai ya sa ya fito to shine yanzu da ya fito tukunna Allah ma bai san ma zai fito ba ko Allah wanda a farko shine muka fara sakawa to irin wayannan kalmomin kuma da sunan wai kalifan Allah ne kalifan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to shi dan abin da yace yake cewa lana qa'idatun wahidatun alaiha tubna jami'ul usul ya ce muna da ka'ida guda ɗaya akan ta dukka muka kafa tushen mu na tasawuf tushen ɗariƙu gabaki ɗaya annahu la hukma illa billah ba mu da wani hukunci sai ga Allah wa rasulihi da manzansa wala ibarata fil hukmi illa bi qawli Allah wa qawli rasulihi ba za mu kula da maganan kowa ba sai da maganan Allah sai da maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kullu qawlin li alimin duk wani magana na wani malami la masnada lahu min alqur'ani wala min qawli rasulillah sallallahu bai da majingina daga manzon Allah bai da majingina daga alqur'ani ba kuma ishihadi ko istinbadi aka aka turo shi ba yace wannan maganan fa huwa batilin ƙarya ne da mu watsar da shi wa kullu qawlatin li alimin duk wani magana na wani malami ja'at mukhalafatan li sarihi alqur'ani almuhkam wa li sarihi qawli rasulillah sallallahu fa haramun alfatwa biha duk maganan da ta zo wanda ta saba da maganan manzon Allah na kowane irin malami ne cire kowa ka saka shi koma waye ne ba maganan kowane malami in dai maganar ta saba da alkur'ani ta saba da manzon Allah to wannan maganar a cire ta haramun ne ma kai fatawa da ita in ji shehu tijar da Allah da kansa shi kuma shubran yana ba da mutane cewa nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqatat tijani tariqa mahd al-fadl war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani ina nasiha ga wanda zai rike dariƙan nan an kafa ta ne akan alkur'ani da hadisi kai kuma ka ce baka san qur'anin ba baka san hadisin ba kai jahili ne hasali mukamin ka kace na wanda ba su san addini bane domin inda kai ilimi da wannan mukamin ya guje maka domin yayi sama da kai ai ka ka haye ya haye maka to ban san mukamin da Allah zai aje ce wai wannan mukamin ya adana ta ne daga zallan jahili ba kuma a ce mukamin al-Imam al-Mahdi al-Muntazir wanda ake jira manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mukamin na mahadin an aje ta ne da jahili wanda shi bai karatu ba duk wanda ya san alkur'ani ya san hadisin annabi ya gane sakon manzo Allah mukamin tafi karfin shi wannan mukamin ta gabu ce ta gabu ce in ma wannan wahayi aka yi maka ka janye wannan magana duk wanda kuma suka rubuta irin wannan tafiyan su janye don akwai daga cikin bidiyon na gani har ma a wasu gari ne a cikin garin Bauchi wanda aka aka irin wannan bidiyon amma kauyuka ake bi saka muna kira ga al'umma duk lokacin da su ga irin wa'annan su gaggauta sanar da shehunai na kurkusa da su su sanar da su ga halin da ake ciki domin a sake tashi ko da ba za a hana mutumin ba ko dan na